والسلام على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين fassara ƙur'ani da bayyana ma'anonin shi da kuma fahimtar me yake cewa da kuma ƙoƙarin aiki da shi shine zama lafiya gamsu shine kwanciyar hankalinmu duniyarmu da kuma lafiyar shi lahirinmu kuma ka ɗauka a rayuwarka babu littafin da ya kai shi babu shi babu addinin da ya isa ya kusa da shi babu shi sai dai a lokaci guda ka iyar da sakon shi ga duniya su fahimci ga sakafar musulunci kowaye ko ka dangare mutum ke bautawa tattauna da shi ka fahimci cewa addinin ka alakan daidai yake ma ka zage shi ma bayyana mai musulunci shine sama da shi a kowane irin zamani da yanayi kuma ba daidai bane a ce muna karanta shi muna zama muna jin fassara mai Allah ya ce ma ba mu da wani tsari a rayuwarka a rayuwata a taki a tamu na ganin cewa to wannan karar bari mai aiki da abin da Allah ce misali ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku tsoraci Allah ku kasance tare da masu gaskiya tunda Allah ya ce a zama tare da su to kai ma ka zama cikin waɗanda za a zama ai sha'awar tare da su ba sai ka manta gaskiyar ka kami da ƙor'ani tsarin mulkinka amma ai na sauke ƙor'ani so kaza na je tafsiri ehen so what ina aiki ina aiki da haka suka ce hafizin ƙor'ani wanda yake da shi a ƙirji kuma ya kiyaye aiki da shi ne hafizi ya kai ta tilawarka kai ta ƙalƙalarka amma kai aiki da shi da haka ɗan mas'udu ke cewa kuna zamanin da masu haddace ƙor'ani suna da ƙaranci a zamanin sahabai yake faɗa za a yi lokacin da za a buɗe ƙorani an haddace da tilawoyi iri-iri tuli-tari amma babu aiki ya zama cosmetical symbolical recitation to Allah karka samu zama haka yanzu inda kano gaba ɗaya muna aiki da ƙorani kaso mai yawa na musulmi za su yi ƙasa haka najeriya haka afirka haka duniya to din ta ce a tana da wayewa tana da tsarin mulki ba wannan ba har ma tana ja'in ja a aje wannan a kama shirminsa ba mai yiwa ba ne ta daka zuwanka majalisun tafsiri karka bari ya zama hujja a kan ayoyi da kake ji nawa ka ɗabbaka su riƙe gaskiya karka yi annamimanci karka cire ba bankuna nawa ne kake aji kuɗinka a inda ba a ake kamanta aiki da shari'a musulunci yawanci bankunan da muke ajiya bankunan da suke harka da riba to kaga yana aiki da qur'ani da shi kuna sauraro kullum kuma kana ji hmm karka so kafiri sama da musulmi dan uwanka duk yadda ta kama qur'ani ya faɗa saboda haka ma'anan qur'ani ke manna'ul qattani ce abinda ake nufi da tafsiri shine bayyana abinda qur'ani yake cewa a takeice shine tafsiri ya kamata mu san muhimmancin wannan ilimi na tafsiri fassarawa da bayyanawa da fayyacewa a lokaci guda kuma ka zamanto mai lawan zuciya ka tafi da kowa amma akan manufarka akan aqidarka akan abin da ka sani shine daidai sai in kana da abin da zai cire ka daga daidai dangane da aƙida ai wannan kawai nogo area ne Allah ɗaya ne ai har ƙasa ta naɗe ba a cire mu daga wani ƙur'ani shine jagorar littattafai ba mai cire mu akan wani duk kaɗawan duniya insha Allah akai za mu rayu muke rayuwa akai za mu mutu haka muke so mutar da mahaliccin mu cewa annabi Muhammadu shugaban halittar Allah ne gaba ɗaya wannan no compromise. Musulunci shi ne gaba kuma yana ci gaba da haɓaka a kullum shanin Allah. To sai a gan shi a kasuwancin ka sauke farashi idan ka samu sauki. Wani ya tambaye ni misali ya ce, Malam mutum ne sai kaya. a farashin da shi in ya sayar da shi a lokacin ya ci riba kadara ya sai kayan nan naira dubu goma inda zai ƙara dubu biyu na gani ba ta yi ko dubu ɗaya da naira hamsin to amma kuma sai aka waye gari bayan shi ya saya a dubu goma bayan kwana biyu sai kayan ya tashi ya koma dubu goma sha biyar da haka za a sayar da shi ne kan dubu goma sha bakwai akalla shi da ya saya a farashin da in ya sayar a sha biyu ya yi mai daidai ya ce to shi ba zai sayar a haka ba zai sayar da farashin da kayan ke garawa a yanzu sai muka ce ka cuci kanka domin ka sama kanka haɗama da zari ba ka yi aiki da ƙur'ani ba kuma koda kana halattar majalisun tafsiri sai mai kuma idan ka sayar da wannan kayan a farashin nan a yanda yake baka faɗi ba ɗan uwa wanda ya sai sama da haka in shi ga yanda ya saya bai faɗi ba amma so kake ka zama kamar shi bayan kai ka samu sauki man la yarham wanda baya tausayi ba mai tausayi ba wannan misali ne ɗaya kawai cikin manonin ƙur'ani kayan da kake saidawa yana da aiki gaya ma wanda zai saya kayan nan yana da aiki karka ɓoye waɗannan misalai ne kawai nake ba mu na bai ƙur'ani haƙƙin shi muna karanta shi ƙur'ani yana da haƙƙoƙi kamar goma sha shi daga ciki aiki da abin da aka karanta shi karanta shi ya ga abin da ya ce barin kiyaye sarrafa ido ka kiyaye wala taqrabu zina ba kai ba wani karka shagi shikenan yi karka yin nan Allah yana da ajanda ne yana da manufa ne yaga zaka bi amma ka shekara kana cewa aini gidan Qur'ani ake to ana yi ina aikin kuma godon mu shine Allah ka azurta mu da aikin mu daidai iyawar mu Allah kuma ka yafe mana kasawa yau rana ce ta biyu ga watan rabi'u thani shekara 1444 kuma 28 daidai ga watan oktoba 2022 muna sura ta tara afwan ta bakwai suratu al'araf za mu tashi aya 152 darasi na 15 kwanan wata haka kun ce uku ni na fahimci biyu ne ku tafi a uku lissafin kalandar ummul qura biyu ne ni kuma nan nake na makka i go by that rike uku babu laifi amma na fahimci biyu ne ga wata ayyuka khalas kuma lan karanta Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله تبارك وتعالى يفعل a wannan aya ta maitan ta 152 a cikin sura ta bakwai al'ara innal ladina takhazul ijma waɗannan da suka riƙi ɗan maraƙi suka mai da shi gunki abin bauta sai na nuhun gababin min rabbi wani fishi daga ubangijinsu zai kai gare su shi ne sai na nuhun fishi daga ubangiji zai riske su wa zillatun da kuma ƙasƙanci fil hayatin duniya a wannan rayuwa ta duniya wakazalika haka yanda ka jin nan to haka ne najzil muftarina muke saka ma ɗan ƙirƙirar ƙarya shi ne muftari wato ƙirƙirar ƙarya abin da ba haka ba ka ce haka yanzu wanda ya bauta ma gunki ce dutse Allah ne kaga yana cikin muftari saboda ya kai bauta inda ba mahallinta ba ne ko ba haka ba ƙaddara ko mutum ne ya auri mace ta shigo da cikin da yake ba nashi ba ne aka je kotu aka rubuta rubuta babu komai na wani a yana cikin muftare don ya liƙa makan shi abin da yake ba na shi to Allah baya son al-muftariyin to masu iftira'i kuwa babu irin masu shirka da ya ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki misali ko uzairu ɗan Allah ne ko gumaka Allah ya nuna iftira ƙirƙirar ƙarya ne to abin da ya faru ga waɗannan wa kadhalika najzil muftari haka muke kenan karka ɗauka ta tsaya a kansu duk masu yi ila qiyamis sa'a dan yace najzi kaga aikin na ci gaba abin sakamakon ke to Allah karka samu kasance cikin su amma kuma wallazina amilu sayyi'at waɗannan da suka aikata as-sayyi'at miyagun ayyuka amma sun matabu sannan suka tuba aha min ba'di ha bayan miyagun ayyukan sai suka tuba wa amanu suka yi imani kaji sharɗi guda ya yi ba daidai ba mugun aiki ne sannan sai tuba abinda ke sa mutum ya tuba karaya da nadama da jin tsoron sakamakon abin da zai biyo ba astaghfirullah sai zuciya ta raurawa mai lahalari yana cewa wa shurutu taubatin nadamu alama fata wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ata in kana mutalabbisan biha shar'i uku inji mai lahalari sharuɗan tuba kafin tuba ta tabbata sharuɗa guda uku sai an yi nadama kan abin da aka yi. Ta shi ke Allah na tuba, amma to mene ne don ne kala, a wannan ai baka tuba ba, ba tuba ba ne. Tuba sai ka sami damuwa, me yasa ne kaka? Ka samu kanka cikin damuwa, Allah ya gani har zuci, ka kare ka yi laɓas luɓus don ganin abin da ka yi na zaluntar kanka, to ka samu sharaɗi na farko ke. Shi ne an nadamu alamene ne? Ma fata. na biyu ka ce to daga yau ni na yi niyya ba zan sake komawa ba ba zuwa ga wannan ba ala zambin kowane irin zunubi cikin abin da ya rage wa mutum na rayuwar shi kana kwanciya ka wayi gari abin da saura ne kawai rage bin kana rayuwa lokacin da ka zo duniya adadin kwanaki trillion septillion kowane irin liyan liyan countless za ka yi to shi ke zara ba ta murgi tana bane yanzu aka cika kano da ƙwayen gero kano ban ce da kuku dila ba kano duk gero ne aka ce ka dinga tsincewa kullum ɗaiɗai ɗaiɗai in sun ƙare za ka mutu yaya za a daɗe a duniya shekara nawa kana da yaku faɗa mana yanzu ko cikin masallacin da aka cika da gero gaba ɗaya kai ka ce ma acca to musan acca ka dinga tsinta tsinta na ana magana ma na baka geron ne saboda hankali ya ɗauka misali a ce kullum ka ɗauka ka aji kwanan ka ya tafi da ko cikin masallacin da mai daga sama ƙasa hassana ai za ka daɗe a kintace wannan matsalacin zai ci gero ƙwayarwa a baku misali to muku magana cikin kano ne to kadara din najeriya cike take da gero ci bawan allah ka ci gaba da tsincewa in sun kare ka mutu za ka yi shekaru na kwankwan bilo kun san kwankwan bilo babu iya amma ƙarshe fa wallah sai an tafi dole kuma Allah in ya ga dama haka zai yiwu kuma za ka tafi to tun da yake haka ne mutum ya yi nadama sharaɗi na biyu sharaɗi na farko na biyu ya yi niyya ba zai sake komawa kan wani zunubi cikin abin da ya rage mai na kwanakinsa na nawa kenan na uku ya bar saɓon nan take kare ce to bari ƙarasa karanta ban nan ya tuba a muddin kai nadama kai niyya to kai wurge da shi ka dubi sahabai da yake su daga suke suke ai ana cin naman jaki a farkon musulunci akwai wanda ya ɗora naman jaki za a ci gandan jaki a gidan shi raba-raba a tukunya abin da tafarfasa sai ga hadisi abuwa ne ne ne ita ya ku mutanen madina allah da manzo sun haramta muku cin naman jakin gida to kuma ga tukunya auta za a ci wallahi suka dinga tuturewa aka ce hakwarore cika da me romo a manajar duk awon da ke baka ka ce za ka yi kamar sahabai musulmin yau ya ce ba zan yi hasarar kuɗi na ba ai wallahu gafurur rahim sai ci Allah mai gafara da yake shi mai wayo ne shi smart to da wannan da irin wannan sahabai suka yi shallake Allah ƙara musu yarda Allah ya ce waɗanda suka aikata miyagun ayyuka sannan suka tuba min ba'diha bayan miyagun ayyuka wa amanu suka yi imani to inna rabbaka lallai ubangijinka min ba'diha bayan miyagun ayyuka din laghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ya tara makan shi sifa biyu gafurun rahim sai dan kace da mutum abdul gafur ka raba ma danka suna mai gafa mana mai bawon mai yawan gafa abdul rahim bawon ubangiji mai jin kai walamma sakata ci gaba ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب لوكتين دا فيشي ينزع fishi ya sauka daga annabin Musa. Fishi akan saboda sun riki ɗan maraƙi a matsayin Allah abin bauta bayan ni'imin da Allah ta'ala ya musu. Sai ya fusata, har ya ajiye a taura ɗin, saboda fusata. To daga baya sai fishi ya sauka. Shi ne walan ma sakata an musal ghadabu akhadha al-alwa kaga inda ne jama'a taura sai dauko a taura din idan kaga ba ya dangwarar da shi da wulakantar ba hasha kalla sai dauki al-alwa allan at-taura wa fi nuskhatiha a cikin shafin at-taura shine nuskha a cikin abinda at-taura din ta kunsa hudan akwai shiriya kenan ashe inda za a kawo mana a taura yadda take yadda aka ba annabi musa to za ka ji shirya ne tsagoro karku shagiya karku za ka duk za ka samu a ciki to canzawa su canzawa hatta dokar hana shan giya a cikin asalin abin da aka ba annabi musa ina take yau sun canza suka maida ta wai da pentitude littattafai guda biyar da ke cikin tsohon alkawari na kirista genesis exodus leviticus numbers deuteronomy waɗannan biyar sai aka ce musa ya rubuta kuma ƙarya suka yi da su ake so ka yi dawa littafin allah a raftun to a cikin attauran da aka ba annabi Musa akwai hudan shiriya wa rahmatan akwai jin kai lillazina hum li rabbihim yarhabuna ga waɗanda amma suke tsoron ubangi ne yarhabu ay yakhafu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in aina wa ikhtara Musa qaumahu na'am واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا to lokacin da annabi musa zai je ganawa da allah a dutsen turisinin mount sinai an gane sai zaɓi zarata waɗanda su ne tatattu cikin masu imani guda saba'in suka bi shi limikatina saboda ganawa da falamma aka zatumin rajifatu to a lokacin ne suka ce muna son mu ga ainihin Allah Musa ce Allah arini anzur ilaik ai su suka ne malamai suka ce to ai annabi Musa ya san ba a ganin Allah a duniya ya tambaya suka ce ya tambaya dan ya nuna musu hauka suke yi bari ya tambaya su ji amsa da hasken ubangiji ya bayyana kowa ai malam sai dutsen ya zama gari Musa ya faɗi a mace su ma duk gaba ɗaya suka mutu mutuwar da Allah ta'ala ya tashe shi da haka malamai suka ce mutuwa kan zo a ma'anoni da yawa to da wannan rajifa ƙaraji ko ƙara ta kama su ƙala sai musa ya ce rabbi ya ubangiji laushi ita a halaktahun min ƙablu ubangiji ina ma ka wannan lokacin da suka halakta yanzu in koma cikinsu in ce dusa ne za su da wa iyaye har ma da ni a tuhulikuna bima fa'ala sufaha minna ubangiji ga shi kenan ka halaka mu a dalilin mummunan aikin da wawaye suka yi da suka riki rabai suka riki dan maraki ba mu bane ba yana ma Allah ya yi tirazi bane hashahu annabin Allah mana yayi tambayan ne abinda zai kasance gare mu kenan saboda aikin wawaye cikin mu sai ce in hiya illa fitnatu ubangiji na san wannan irin jarabawa ka ce da kayi don su ga wautarsu shi yasa kenan akwai abin da bai halatta ka tambayi Allah haka ne akwai bayan kuma wallahu ala kulli shay'in qadir ma ko wanda bai halatta ka tambayi Allah ku bada kamar menene mutum ya ce yau Allah ya ba shi annabta ya halatta wannan tambayar asali ma ya kafirce ka kai ta magani sa akwai abin da ba zai yi ba kace ubangiji kana son ka zama oba na lagos kuma kana ba wuce ta ya zai yi a tsayin kama tafi da nisa kace kana son ka zama sarkin karo bayan kuma kai ba ɗan sarauta ba ne misali ka tafi da nisa ka ce kana son ka ga wato ka girbe dawa ko masara ba iyaka ba ka shuka ko ƙwaya ɗaya ba in kana jin daydreamer to kai ne a shi kenan ba ka irin wancan ba za ka je gidan mai ana ba da mai sannan ka ƙi fidda kuɗi ka sai mai sai ka fidda sallaya ka dinga adda ka ce ubangiji na ka ala kulli shayin qadir ina son tanke cika misali kaga wannan ba addu'a ba wasa ne da addini shi addu'a na da mahalli wannan abu ne a ɗan adamci da za ka fahimta to balantana ku ce ubangiji muna so maganka saboda haka aka nuna musu abin da suka yi nan kuskure ne sai ce Allah dama jarrabawa ka ce tudillu biha man tasha da kakan batar da wanda kake so a dalilin irin wannan jarrabawa wata hadi man tasha ka kuma shirya da wanda kake so anta waliyuna Allah kai ne waliyu mai ma'anar waliyu mai jibintar al'amarinka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut sauraka ainihin kafirai la maula lahu ba su da waliyi to Allah kai ne mijibincin lamarin mu faghfir lana Allah ka gafarta mana warhamna kai mana rahama wa anta khairul ghafirin kai ne mafi alkhairin masu gafara duk wani wanda zai gafara ya yafe baranka ne a bayan ka yake aya ta gaba
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا الله كربتا mana a wannan gidan duniya ka ba mu alhasana abu mai kyau kuna tuna wata aya ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة وقنا menene hasana a duniya to kai a tambaye ka wai menene mai kyau mai daɗi a duniya na'am shine kowa yana da yadda zai kalli abu yace shi aurensa mai kyau ya sami rinjime mai gida cike da motoci na nunawa abu shi aure shi mai kyau bai ba tsariya ba a dai duniya wannan ba laifi ya taɓa bukata wani ce shi aya ba shi mata kyakkyawa presentable haka suke ce presentable an nuna ma duniya a ofi billah shi mai kyau kyau wani ce a takaice kowa yanzu misali a kakar siyasa wani ɗan siyasa shi kawai mai kyau ya ci zaɓe kawai ɗalibi kuma mai kyau ya samu hadda ƙur'ani ashe kasuwar bukata tana da yawa to duk in ka tara menene mai kyau a baka imani nagartacce wanda baya karɓar shakka a kaɗa a raya Allah ka ba mu iro ka samu tabbata kan imani domin shi ne mabuɗin kuma hasana fil akhir ko an ce mutane iri hudu ne akwai mai fita daga aljanna zuwa aljanna akwai mai fita daga aljanna zuwa wuta mai fita daga wuta zuwa aljanna mai fita daga wuta zuwa wuta su hudun suka ce mai fita daga aljanna zuwa aljanna a duniya allah ba shi aljannar duniya kudi ba matsalar shi ba lafiya ga ta nan ma ana kyauta da ita zai bai misali ba shi da matsala shi kawai to kaga in yi amfani da wannan dama saboda neman lahira sai ka ce a ya fita daga aljannar ina zuwa aljannar dahir shi ne misalin aljanna zuwa aljannar ai daga nan za ku gane ma sauran wuta zuwa wuta fa gashi kafiri gashi ya sha ɗan karan wahala a duniya ga kafircin tsiya ga dukan tsiya ya sha karka ɗauka sam za a ɗaga masa ƙafa a can inda ya ci wahala anan haka ce kuma akwai mutane da yawa haka Allah ka kyashe mu da wannan tabi shi ne misalin wuta zuwa wuta to ku gaya min kuma aljanna zuwa wuta tunda kun gane fasali kamar wa aljanna zuwa wuta ya samu ni'imar duniya amma sai kifin Allah ya zama kalla innal insana la yatgha akhasat sai kwashi kudin a dauki club da kwallo kawai a baka ruwai duk aikin fasadi aikin shi duk daga hanyar Allah sai ya taka mata burki waye baka kudi waye hore maka dan me zaka yi haka to kaga wannan kace daga aljanna zuwa wuta ke akwai kuma reverse daga wuta zuwa aljanna ya sha wahala a duniya bawan Allah ma ya kura da Allah shikenan ya huta to cikin waɗannan hudun wanne ne muke so in babu wannan fa in babu wannan to sai makurin na ƙarshe a ci kwakwa a nan a more ce Allah sa karka ci mu ci kwakwan ana amma ana ci fa kun sani Allah kawo mana sauki Allah ka gyara Najeriya Allah ka ba mu shugabanci na gari shugabannin da ka ba mu Allah ka taimake su kan yin daidai ya rabbal alamin saboda ka ainihin suka ce Allah ka rubuta mana a gidan duniya abu mai kyau wa fil akhirah haka ma a gidan lahira inna hudna ilay kalmar hudna mu raja'na ilay shi za ka ce kuli a yallazi na hadu ya ku waɗanda kuka ce huduna mun dawo zuwa ga Allah shi za ke ce da su yahudu aiko mun ku dawo zuwa gare ka hala sai Allah ce azabi usibu bihi man asha Allah ce ni azabata nakan kai ta ga wanda nake so cikin bayina amma wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwaci komai shi sa duk girman sabon bawa kar ka taba ɗiba kawai saboda ka tuna da wannan aya wa rahmati wasi'at kulli shi rahamata ta yalwaci komai da komai amma kuma kar ka yi ganganci saboda rahama Allah da yawa ka ce su bari abin da na ga dama la la la araftum fa sa'aktubuha zan tabbatar da rahamata zan rubuta ta lillazina yattaqun ga waɗanda ke jin tsoro na almuttaqi wayutuna zakat kuma suke ba da zakka to kaji ba hudu ba ta ɗazin a hotoro ta shafi wani hadisi wanda na karanta hadisin waccan juma'a nan da sahaba hadisin nan mai lamba 419 hadisin ibnu najah da mazarsa sai ke cewa abubuwa biyar in suka faru da ku za ku ga fitintunu iri daga ciki sai ce da zarar mutane sun hana zakkar dukiya sai Allah ya riƙe ruwa to nan kaga Allah ya ambaci zakka suka ce zakka iri biyu ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha wanda ya purifying din rai ma'ana ya tsarkake ran shi gabarin shirka baya hasada kowa kan ni'imar da Allah ya yi ta sha zaman da Allah neman Allah ya bada halas haka shine tsarkake zuciya ke baya bid'a wannan ana kiran zakka internal zakka kuma ta waje haƙƙi ka fitar ka bayar ai zakka iri biyu ce raftun to Allah ya ce waɗanda suke ba da zakka ta ciki ko ta dukiya na'am wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyinmu su ne waɗanda za a rubuta musu rahama ɗin ayoyi iri biyu akwai ayoyi wanda ga sunan kawai kana kallon su a rayuwa bishiya aya ce ɗan icce da kake ci aya domin ruwan sama dai ƙwaya ɗaya ne shi ke sauka akan mangoro shi ke sauka akan tsada shi ke sauka a kan komai maɗanɗaninsu ya bambanta ƙorani kuka sa shi haka a wannan position ɗin ɗanwa za ku lafiya ba a buɗe ƙafa a saƙon a tsakiya yawwa kaga wannan ayat farcenka yaushe ne yake toho ne ayat in ka ce za ka hana ido bacci kana son ka san lokacin da farci ki wallahi ba za a gani kuma sai zan shi zako-zako ya aka yi nuna maka kasawar bacci din na aya rashin lafiya kana ji da lafiya ka kaji an zara lafiya ka ji kamar ba kai jikinmu zai ɗauke ka misali aya ce ayin ba sa ƙarewa to sai ka yadda Allah shi ke da komai wannan ana kiransu al'ayatul manzura kallon su kawai za ka ce cirka shi Allah kai ne Allah kalli dutse ba kalli rakon afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-ardi Allah ce ku kalli rakon yanda aka halitta kalli sama ya Allah ya daga sama yanzu kai ginin ka ka tokare na falatin yana da abin da ya tokare to samaniya wa ya tokare shekaru nawa ta faɗo ta yanko ta ɓalgato aya sannan Allah ce kalli ƙasa yadda muka shimfiɗa ta daga nan kano sai ka ji har bangon duniya lantsan dam ɗin akwai lantsan dam kenan misali aya to sannan wannan ita ce al'ayatul manzur duk wanda baya ruwa da ayan ubangiji ga falallai ga falallai ne inda jikinka ke motsewa a dalilin shekaru da ba haka ke ɗanɗanon abincinka a da ba haka in ji ya rabu wani mutum yake gami shekarun ja ya ce ma da shekaru na ka zaɗe wallahi yadda nake jin jikina a da ba haka nake jin ya ce kuma na san shekaru na haka ce ne ɗanɗanon ba ma na jin su sosai na'am suna ka aya ce akwai abin da baya jin magani ka haƙura kawai shekaru sun tafi ne kawai dama nan ba a idan ka gwangwaje ba yi abin kirki kawai rayuwa tana can wannan da ana manaji ne kawai Allah to can din matsalar astaghfirullah kirkin namu ne yake da karanci sa muke tsoro da waɗanda suka fi mu kirkin sun ji tsoro to ina ga mu kuma to Allah ka taimake mu waɗanda suke imani da ayoyi na ga muku aya kashi na farko kai aya kashi na biyu shi muke karantawa shi alarma ke karantowa mufassara ayoyin littafin Allah na fata an gane ku to masu waɗannan su ne waɗanda za mu rubuta musu rahama a gidan lahira Allahumma ja'alna min ho muna da sauran lokaci tafaddal
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله تعالى يتي والذين هم بآياتنا يؤمنون سيتي الذين شو سكترى عطف بيان وكتي بدل walala waɗanda suke imani da ayoyinmu su ne suwa sai ce allazi ne ya tabi onar rasulan nabiyyar umiyyar lazi ya ci zuwa maktoban su ne waɗanda suke bin annabin nan manzan nan annabin nan wane ne wani nabi muhammad shi annabi ne kuma shi manzo kowane manzo annabi ne amma ban da kishiyar haka mana ba kowane annabi wane yake manzo kun gane? ofishin manzanci sama yake da ofishin annabci sana kenan dun manzo automatically annabi dun mumini musulmi ne amma ban da kishiyar haka ba dun musulmi ke mumina ana yi samun musulmi ordinary musulmi mumini misali baya sata baya baya shirka amma ka samu musulmi yana wannan laifi ka gane bambanci kina aka ce wani mumini wato wani digiri ne haya daraja ce sama da kawai musulmi farar hula kawai to gogor mai mu mu kai ga matsayi na imani zalikar kitabu ghaibun lil muttaqin sai ce allazina min zai masu imani da gaibi to don haka su ne waɗanda ke bin wannan manzo kuma annabi al'ummiya sifofi guda uku manzon nan annabin nan balummiye waye balummiye suka ce annabi balummiye ma'ana annabi al'ummi wanda bai yi karatu ba bai koyi rubutu ba amma malamin duniya shi ne annabi muhammad shi ne al'ummi mana yadda aka haife shi kawai kun san hikimar allah ce wala ta hutu bi yaminika idan lafabal mafilu da kai ka rubuta ƙor'ani sai ce a haf aikofa waye bi ma iya rubutun batu bai iya karatun ba duk da haka sun ce ai ƙor'ani an kafo daga ba wani bible ɗin da aka rikita shi wace a tauranto duk da haka banzu Allah annabin Allah ne gagara bado jami'a irin taka bai je ba shi jami'arsa ta mai duka ce allamahu shadidul quwa malamin sa Allah bai magana ta kare shine ma'anar al'ummi wanda suke fassara wannan kalma da turanci me kuke cewa me fassarar al'ummi ɗayan ku ya gano the english the unlettered beautiful kun sabin da ya faru ne wata ran a wani babban taro a abu na ji wani malami ba da kasan nan ba ne yana cikin speakers ina cikin speakers da ya zo fassara unlated sai na girgiza eh ya faɗi kalma mara kyau an gane ko to kaga sai a gefe na ce sa me yasa ka wannan fassara to ai menene kuskure it's wrong of you to call him the ignorant That's wrong of you. Kalmar ignorant a yi sa blemish, a yi zagi ne kan abin, bai kamata ka faɗa. Mu a nan ina wa English ba ma faɗin haka, the unlettered spirit. Manzon nan annabin nan da bai yi karatu irin naka ba amma malamin duniya ne da kuma lahira. Shi a wurin shi a kira shi al'ummiyi mutuntawa ne. kai aka ce da kai ummi an rusa ya kwarai kuwa saboda kai ke maka wahayi ina fata kun gane ko sun haka kuskure ne masu wannan fassara da turanci su dinga ce kaza kaza la sai dai ka ci alomai da Allah ce saboda ka waɗanda suke bin manzon nan annabi balummiyi ma'ana karantaccen ubangiji ilmantaccen Allah na'am allazi wannan da yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil sun sami annabi a rubuce a littafinsa kwarai yana nan a rubuce wani dan waya rubuto min wallahi ba ina da wani aboki kirista babba ne lawyer ne san ne kaza kaza ya dame ni in ba shi inda a ƙur'ani akwai bayani a bible kai akwai inda aka yi maganar manzan Allah na ce shaifi komai sauki ai ta dinga tura masa bit by bit na ce je ka karanta littafin deuteronomy 1818 kaɗa da littafin ainihin st john gashi in sallace ma a bible littafin nehemiah chapter 8 wasansu ba su sani ba ne wasu kuma sun sani ƙi su kai e murɗe ko an murɗe sai dai a murɗe ma wanda yake murɗaɗɗe shi ba shi yasa kullum na sha faɗa ɗalibanmu da ke zuwa nysc a kudu ku riƙe wani abu na sanin wannan littafin don ku kare addini shi wanda ke da ilimin bayani ya yi ba a turgi hujja ce ko misali ta ce je ka duba littafin deuteronomy kubo shari'a 18-18 annabi allah ne ke ga annabin gaya muku wurin wadda mun sha faɗa amma yawanci kuma kwanaki makaranta comparative religion yana da matuƙar muhimmanci mu da muka zauna a kudu muka san irin gwagwagon da aka sha yasa dole muka koya saboda necessity is the mother of invention wani lokaci lura kan sa dole ka abu annabi musa suka ce ya ce allah ya ce ya kai musa zan aiko wani annabi daga cikin wata kabila ‘yar uwarsu kuma zai zama kamar ka sun ce da pastor pastor wannan wana nufi ake nufi ce yana nufi yesu na ce yesu to mu yi magana dake dake littafin ka ne ba na zan aiko musu annabi musuwa yahudawa daga wata kabila ‘yar uwarsu ina son tambaye ka in ka ce annabi isa ne annabi isa bai yahudi ne wata kabila ce ‘yar uwan yahudawa a jini larabawa english is plain i will send them a prophet from among their brethren littafin to so waye dole ke laraba to a cikin larabawa wani annabi ne ya bayyana ɗaya kenan in ka ce kuma ana nufin annabi isa ne to ai sura sai ta ce kuma annabin nan zai kama da kai ya kai annabi musa let's analyze it ta ina ne in ka ce annabi isa ta ina ne isa ya kama da annabi musa a ga farko ta fuskar haihuwa ta fuskar haihuwa annabi isa an haife shi ne babu uba haka ne inna mathala isa inda allahi ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala ish he was born miraculously ce annabi musa fa through male intervention namiji ya kwanta da mutum haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma littafin ka yace wannan annabin zai yi kama da kai Yesu kai ka ce shi ta ina ya kama da shi aikin ce na biyu Ahmad da ya wannan bidbid aurare da yawa yace na biyu shi wannan annabin an ce zai kama da annabi Musa to kama tun da kace annabi Isa ne mu je zuwa ga nabi annabi Musa yayi aure haka ne? manzan lafa ya ce to isa ba fasto shaidi na ce ok kenan a nan wurin asirin littafinka deuteronomy 18:18 kenan muhammad is more like moses and not jesus biyu kenan na uku annabi musa ya haihu manzan lafa ya haihu annabi isa ba ba ya auren ta haihu kaga wuri na uku ke a takaice misalai guda bakwai ya iya in ka ce tsohon alkawari ne a sabon alkawari littafin matthew 315 517 kai annabi isa yake cewa kar ku ɗauka na zo in rusa karantar a taura ne in tabbatar da su ina nufin alittattafan su ba da ma muna bukatar su ba kawai wani lokaci ka san abin da wani ke da shi ku tattauna a friendly discussion ka nuna masa cewa ka san abin da kake yi kifi na ganin ka mai jar koma to da irin wannan suka shiga makarantu suka halaka 'ya'yan musulmi saboda haka Allah ya ce sun same shi a littafinsu aka cikin linjila gashi nan cikin St John Procletus misali to sun san da shi sun same shi fit taurati wal injil kimi sa wasa bin shi hasan an gane ko ya amurhum bil ma'ruf shi wannan annabin yana umurtan su da yin abu mai kyau wayan hahum anil munkari yana hane su gabarin munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith shi wannan annabin daga cikin sufin manzon Allah yana halatta ma mabiyan shi duk abu mai kyau wa yuharrimu alaihimul khaba'ith kuma yana haramta musu miyagun abubuwa daga wannan aya wasu malamai suka zakulo haramcin shan taba daga Qur'ani taba kun gani domin wanda ya ce tumana a yana ƙur'ani Allah ce la tashrabu taba ga ayar ai ai ba su amaka yadda kake so ba ku kalle ta da kyau ita ce aya 157 suratul araf ko Allah ya ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana halatta wa mutane at-tayyiba dadadan abubuwa yana kuma haramta musu al-khaba'ith miyagun abubuwa to shike da Allah dauko whiteboard allo ka rubuta at-tayyibat abubuwa halattattu ka ja layi ka kuma rubuta mai alkhaba'if Allah ce yana halatta musu daɗaɗa yana haramta musu khaba'if miyagun abubuwa to ka ja layi ka sa alkhaba'if in ka ɗauko gwanda ina za ka kai ta rakefa koko da kosai biredi in ba na sata ba ne ko ba ka ba za ka ci gaba da tsayi to don allah tsakaninka da allah za ka wata ba ina za ka ta tsakaninmu da allah tsayi ba ta ba ina za ka yi ta to allah ce wayo harrimu alaihim alkhaba'if shi ke na magana ta kare annabi yana haramta musu alkhaba'if daga nan haramcin ta ba ya bayyana ƙarar ko ba a ce da kai komai ba hayaƙin na cutar da wani har ma sun ce ma wanda baya sha wai ya fi cutuwa ma da hayaƙi haka aka ce duk inda suka ci gaba a airport na duniya da na sani ne sukan ce nan ba a shan taba ga wurin shan taba can to don me za ku keɓe su kuma duk jirgi sukan ce this is non-smoking flight ka sani wannan jirgin ba a shan taba ai su ba don Allah suka hana ba tsoron gobara suke a shi tana tare da fitina ke kuma duk mutumin kirki in yana shanta in ya ga baban shi ko malamin shi ya zai ba zai boye ba in ayaba ne zai boye shi akan akan ko ya ce aka ramar Allah bismillah ga wannan annu salasai na cewa laifi abinda ke so sa maka zuciya ba ka so a sani laifi ke to kuma kun sani na tsaya ne saboda lokaci ya yi saboda sun daɗe a nta ma sukan yi talla sukan ce ma'aikatan lafiya ta ce shan taba menene ne yawwa na da haɗari ga lafiya har ma suka ce matasa are liable to die young to me zafi haka na ɗauki wannan misali don maka ba taɓa bace kaɗai to Allah Allah ta'ala yana ba da siffafin manzan Allah ne Allah ya ƙara masu aminci a cikin atawa da kuma linjila yana umurtansu da alma'aruf abu mai kyau wayan hahum anil munkar yakan hane su gabarin munkari wa yuhillu lahum at-tayyiba ya halatta musu dadadan abubuwa halattatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'is al-khaba'is abubuwa kazantattu na haramci ya haramta musu araftum wa yadau anhum israhum kunci da yake kansu ya shafe musu saboda al'umma farko sun gamu da ainihin isra la ta alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablihim to shine israhun ke domin zaka iske al'ummomin farko idan mutum yayi fitsari fitsari in ya taba rigansa sai ya sai ya yanke rigar tukun tsarki in fitsarin ya taba fatan shi sai ya samu dutse ko ya karce jini ya fito tukun to wannan shine israhu zo manzo Allah sai Allah ce na sauke muku wancan difficulty shi sai ce min wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sura 21 aya 107 wa mu aiko ka ba face rahama ga dukkanin halitta Allah mun gode saboda haka ainihin annabi yana sauke musu wahalu akan su wal aghlala da kukumi da wahalu allati kanat alaihi wanda ke tsakanin su idan mutum yayi laifi a gida sai a sauko riga ta duhu da uwa da uba da mata da ya su ɗauki takobi su ta saran junansu sai sun ƙare haske ya zo gwargwadon waɗanda aka fi gwargwadon tubanku ashe zuwan manzan Allah rahama ne shi ne al'aghalal kunci-kuncin da ke kan mutanen baya a raftun fallazina amanu bi waɗanda suka yi imani da shi wannan ya haɗa sabai kawai na sabai kaɗai ke ne? mai sa muke gani hada wuce ai Allah ce amanu ne ko ba ka ba ce wanda suka yi imani da shi a zamanin shi ba lalalala daga nan har kiyama ta tsaya amanu bihi ko wa azzaru suka kuma taimake shi ne azzab suka ba shi ƙarfin gwiwa wa nasaruhu suka kuma taimake shi shi annabi to shin azzaruhu ba shi tanyo da agaji da taimako ta ina za mu iya wannan taimakon da agajin a yau ai muddin addinin shi na nan to hanyar taimaka ma addinin kuma tana da kyau haka ne misali ka rubuta littattafai ko ka yaɗa littattafai saboda a kai wanda suka musulunta taimaka ma addini misali ka ɗauki nauyin samari a je gidan kurku a faɗakar da samu sulhu tsakanin mutane ɓangaren taimaka ma addini to sai Allah ta'ala ce waɗanda suka kai mai tanyo da agaji suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka sauka tare da shi nan Allah ya kira ƙur'ani haske an gane ko ƙur'ani haske ne wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri walakin ja'alnahu nuran nahdi min sha can cikin suratul shura kenan Allah ya kira ƙur'ani nura to suka bi hasken da muka sauka tare da annabi to ula'ika humul muflihun waɗannan su ne almuflihun masu rabauta masu riba masu kaso mai tsoka wanda ba shi da iyaka ma kai agun ubangiji allahumma ja'alna minhum yan uwa masu girma nan za mu tsaya aya ta ɗari da hamsin da bakwai daidai wannan aya ce mai matuƙar muhimmanci a fagen comparative studies ina so ku riƙe wannan ayar domin ta bayanin yadda annabi ya zo a cikin attaura da na ba ku ne a takaici amma da za ku je ku faɗaɗa ku riƙe wannan ya ishe ka wato yadda sako a duk inda kake ba wanda zai maka wani ganganci ya zo yana ce da kawai yana kiran ka za ga christianity lalalala kana da hujja ka ce ka karanta chapter 157 sai kai masa bayani daki daki yana rabon ganewa sai ya gane اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله